الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه درس نبي أشكل التافم آه متن الأشماوي ومتن الأشماوي أشماوية الدوسكي فلا matnul ashmawiyya ko matnul ashmawi a wannan rana ta lahadi wanda mun faɗa takwas ga watan almuharram hijira 1446 miladiya kuma zai zamo sha hudu ga watan bakwai shekara 2020 da ashirin da hudu muna cikin nawaƙidul wudu'i ko mun kwana kan kashe-kashen bacci wanda ke walwala arwala da wanda baya walwala arwala wanda shi bacci kamar yadda aka faɗa wato yana daga cikin asbab asbabul ahdath wanda shi sabab ne na a samu janyowar wato hadasi to sai ke cewa wa minal asbabi yana daga cikin wato al'asbabu eh afuwan ga malam ya kira assalamu alaikum karamakallah alhamdulillah to mala yake cewa wa min al-asbabi allati tanqudu al-wudu'a daga cikin dalilai waɗanda suke walwala alwala zawalul aqli gushewar hankali a samu hankalin mutum ya gushe bai tare da shi to wannan sabab ne na samuwar hadisi wato shi karan kansa ba shi yake walwala alwala ba amma kuma sabab ne sababi ne tunda kaga in hankalin mutum ya gushe zai iya wasu abubuwa ba tare da ma ya san yayi ba eh to shi yasa malamai kawai suka yi hukunci cewa alwalarsa ta walwale gushewar hankalin nan bil jununi ta hanyar hauka wato hauka ya same shi ko kuma aljannu su buge shi ga mutum ya alwala sai iska ya taso masa eh to kaga arwallar ta roshi saboda a wannan yanayi bai san halin da yake ciki ba so kaga zai iya fitar da abubuwa eh zai iya fitar da abubuwa waɗanda ba su da kyau da za su sababa masa walwale masa alwala eh sai ce wal igima'i ko suma ko kuma yana da farfadiya irin masu farfadiya din nan ko dai irin wani rashin lafiya da zai taso mutum sai ka ga ya faɗiya abin nan ya faɗiya su da sauransu to shi ma yana sababa masa walwale masa arwalla wasu kuri ko kuma maye ila ya sha giya ko shisha ganye wiwi haka ko wata ƙwaya ko wani abu ko da ko abin nan da ya shari'a ma ta yadda a sha shi in dai ya dan bugu haka to a rollarsa ta ne eh yana bugar wago eh a ce ha shuri-shuri mutum kai eh kurkura to ni ba zan a cikin ta ba sun ce magani ne wai yana za caji da karfin jiki haka zuge ya faɗa wai amma an ce ana shure-shure ka ɗauka ba mutum ko mutuwa ma zai yi wannan ya zan ƙwaya yi kuma suna yi shaidan ya yaudara mutane malam Allah ya malam to kaga duk irin wannan yana walwala duk abin da dai zai zai sa hankalinka ya gwabce ko da halar ne saboda abinda shari'a ke kallo za ka iya yin wani abu eh, wanda alwallarka za ta gushe duk da wasu malamai na ganin a'a idan baka san abin na bugarwa ba kuma shari'a ta baka dama ka sha abin ko ka ci abin to wannan kana da uzuri ko da hankalinka ya gushe eh, ko da hankalinka ya gushe ba komai amma dai in kasancewa abu kaza na bugarwa ka yi alwala kuma ka je ka sha to kaga wannan kai ka jefa kanka eh hadda shaƙe shi ma duk yana bugarwa eh eh eh amma dai hayyacinka yana nan ba ka ɗan yin wasu abubuwa wanda in kana normal ba za ka yi su ba to kaga yana bugarwa ke to kaga duk caji ne don duk wannan yanayi iska ma na iya hito mai ya tusa bai san yayi eh duk wahayi ne kawai na shedan wahayi ne kawai na shedan malam eh shi yake su ma suna shaƙa sai a kurkura sai a samu caji hai wannan abin bai ba shaɗan ya yaudar mutane Allah sharrin shaɗan ne kawai malam su lalle duk abin da zai kawar zai dan rufe hankali mutum ya dan fita hayyacinsa to wannan shine ka'ida zai wala da arwalla eh sabab ne na walwalewa arwalla wayan taqidul wudu'u alwalla yana walwalewa bin riddati idan mutum ya faɗi wani abu na ridda eh tun ne ya yi arwalla kamin ya yi sallah sai ya faɗi wata kalma wadda wannan kalma tana fitar da shi musulunci kamar ya zagi annabi ko ya izgili da wani abu na addini abubuwan da dai suke dai na ridda a to kusan ma malamai na ganin ma babu ma hikima kawo wannan cikin nawaƙilul wudu tun da kaga abin da ya fi shi girma ya faru shine fita musulunci to kuma dama in ka fita musulunci ai babu babu wani zancen alwala tare da kai to shi yasa ma wasu ke ganin ai kuskure ne shigowa da ridda a cikin nawaqidul wudu saboda ta walwala abin da ya fita girma shine musulunci shine tauhidi da imani to amma dai suna kawo ta ne wala Allah kila ko ya zamo abin da ya faɗa nan take an tunatar da shi sai ya sake maimaita kalmar shahada to abin gada ka faɗa fa fita musulunci ne fa ka bar musulunci sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai a ce me to ka je ka sake alwala eh wala Allah shi yasa ba'dul fuqaha suke kawo ita wannan gaba din ha wa bi shakki fil hadasi hakanan yin shakka akan hadisi ya same ka ko bai same ka ba to ko da baka da tabbas alwala ta walwali kayi alwala za ka je ka yi sallah kamin ka yi sallah sai kake kwankwanto wai anya ba ka yi hadisi ba anya alwala ta ka ta walwale ba to wannan shakka din ya walwale baka alwala sai ka je ka yi mi sai ka je ka sake wata eh saboda ba a addini da shakku ba addini da shakku shi yasa aka ce to ka je ka sake alwala wa bi masjid zakari haka daga cikin duka dai wannan asbab ne haka shafan zakari gaba shi ma yana walwala alwala al-muttasili zakarin da yake ya sadu bi batinil kaffi da cikin tafin hannu wato ba wando ba riga ba wani kyalle fata hannu cikin hannunsa ita kai tsaye ta yi mubashara da gaban nasa zakarin nasa to wannan ya walwale masa alwalla aw bi batini asabi'in aw bi batini asabi ko kuma da cikin yatsu a da cikin yatsun kafa ya shafi wato zakarin nasa au bi batini asabi'a eh haka ya kamata wannan kasara yi tunda ya zo ala wazni mafa'ilu asabi'u mafa ha mafa ko ilu eh to kuma siga ce ta muntahal jumu' in ya zo a mahallin tunda nan ya zo a mahallin idafa bi batini sai a ce asabi'a to tunda ya zo mahallin jarra alamar jarra a kansa shine fatha saboda yana daga cikin sigogi waɗanda suke mamnu'ai mina sarfi to wannan kasara kuskure ce au bi batini asabi'a ko kuma ya shafi zakarin nasa da cikin yatsun ƙafa da cikin yatsun ƙafa au bijan baiha ko kuma da gefen yatsun eh to wannan shine ka'ida kaga inda bayan tafin hannu ne kamar baya mutum ya shafi zakarinsa alwalarsa ba tolole ba ko kuma da bayan yatsun kafarsa a raularsa ba tarwale ba saboda haka sai in ya zan shafan cikin tafin hannu ne a nan ko kuma gefe nan amma nan da mutu ya shafi zakarinsa da bayan fata hannunsa ban hannunsa ko na kafarsa to a raularsa ba tarwale ba eh alwalarsa ba ta warware ba kuma shi ya tsannan walau bi asba'in walau bi asba'in a haka ana cewa usba'u walau bi usba'in walau bi usba'in za'idin ko da ko ya tsannan na ƙari ne wato ba na asali ba ne asalin yatsu kaga biyar ne yadda Allah yake halittar mutum to da aka samu wani ya zo laisa min al'asal bai cikin waɗannan na asali guda biyar to ko da dai da shi ne mutum ya shafi zakarinsa kamar za ka ga wasu na da yatsu shida wasu bakwai duk Allah na halittar su za ka gani ga hannayensu to ko da da waɗannan da aka samu na ƙari ne in hassa inda shi na ƙarin yana ɗan motsawa kaga alama yana da rai kenan in bai motsawa alama ce matacce ne eh kamar ba a jikinka yake ba to in ya zan bai motsawa ma'ana matacce ne to ko ka shafi gabanka alwala tana nan amma in yana motsawa in yana motsawa a to yana walwale maka alwala ko to wannan shine abin da ya shafi sabab na shafan zakari wabin lamsi haka daga cikin asbabu duk wannan asbabul ahadas ne haka wabin lamsi haka da shafa haka da shafan mace shine allamsu ko kuma shafan abin da ake tunanin ana jin daɗi an shafe shi ko da ba mace ba ne to wa huwa ala arba'ati a ƙasamin shi shafan mace kashi hudu ne an kakasa shi gida hudu na farko in da lazzata idan ya nufi ya ji daɗi da shafan tun kamin ya shafa dama a ransa eh akwai wannan niyya ɗin wawaje da ha kuma sai ya dace da jin daɗin ya samu jin daɗin fa'alaihi wudu to wajibi ne gare shi ya sake alwala ko da komi bai fito masa ba eh a ransa ya ji ya sa ransa ya shafe ta don ya ji don ya ji daɗi to kuma sai ya shafe ta ɗin amma kuma komi bai fito masa ba amma dai ya ji daɗi a ransa to alwalarsa ta walwali in yana da ita eh in yana da ita sai cewa in waje da ha hali na biyu idan ya samu daɗin walam ya ƙasidi ha kuma bai nufi ya ji daɗin ba abin ne ya zama mai bai nufin ya ji daɗin ba amma a ya samu daɗin bai nufin ya ji daɗin ba amma kuma ya samu daɗin to shi ma fa'alaihi wudu shi ma dai alwala ta waje ba gare shi saboda sun ce dalili wannan yanayin da yake ciki na jin daɗi wani abu na iya fito masa bai sani ba saboda ita shawa kamar wani abu ne wanda ke ɗan zabtar da hankali sai mutum ya yi abin da bai san yayi ba ya yi abin da bai san yayi ba wa in ƙasa da hali na uku idan ya nufi jin daɗin walam ya ji ha bai ji daɗin ba shi ma fa'alaihi alwudu shi ma dai hawaye wajibi ne ya sake alwallah ya nufi jin daɗin bai ji daɗin ba amma ya shafe ta wancan nabin ya shafa ya samu daɗin amma ba don ya ji daɗin ya shafe ta ba amma dai kuma sai daɗin ya zo to shi ma dai duka alwala ta walwale sai ya sake wata wa illam hali na hudu wa illam ya kasidin lazzata idan bai nufi ya ji daɗi ba walam ya ji da kuma bai ji daɗin ba to fala wudu'a alaihi to wannan babu alwala a kansa ana babu wajabcin sake alwala a kansa me yasa saboda da dadin da niyyar duka babu hmm? ko da nan ya shafe ta kamar irin kila baka san da ita ba mace ta biyo ko ka ɗauka wani abu ne sai ka shafe ta haka kai ba don ka ji daɗin ba ka shafe ta eh? ko kuma a muharramarka ce sai kuka gaisa haka kuka yi musahafa ko matarka baka yi nufin ka ji daɗin ba kuma daɗin baka same shi ba to wannan arwalla arwalla tana nan to amma duka wannan wasu malamai ba su sallama ma wannan magana ba ko a malikiya ɗin wasu suna cewa dole sai wasu suna cewa sai in sha'awar ta yi ƙarfi wasu ma na cewa sai in wani abu ya fito sannan ne alwala za ta walwale shi ma shafan zakari shi ma kaga akwai akwai saɓani shi ma a kansa mafi yawa wasu sun tafi akan cewa sai in ya ji daɗi da ya shafi zakarin nasa amma dan ya shafa bai ji daɗi wato wannan babu komai a kansa akwai masu wannan fahimta saboda haɗa waɗancan hadisai guda biyu da wanda ya nuna alwala ta walwale da wanda ya nuna ba ta walwale ba da sai suka haɗa hadisan suka ce in ya shafa gabansa zakarinsa ya ji daɗi to alwalarsa ta walwale idan kuma bai shafa don ya ji daɗi ko kuma bai ji daɗi ba to alwalarsa na da to kusan wannan shine ma fatawan shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to haka shi ma shafan mace cewa zance mafi ƙarfi shine don ka shafi mace ba a hukunci cewa kawai a rallaka ta alwali an gane yawwa sai in ka ji sha'awa kuma sha'awar ta ɗan ƙarfi sosai to ko da wani abu bai fito ba to wannan alwala ta walwali wannan alwala ta warware amma cewa ka shafi mace a ka nufi ka ji daɗi ko baka ji daɗin ba alwala ta warware to shi wannan fatawan bai da ƙarfi sosai ko a malikiyan ma wasu basu goya masa baya ba ma'ana ƙa'ida dai sha'awa ita ce zabit in dai ba a ji sha'awa ba to magana mafi ƙarfi alwala na nan saboda mi dama shi shafan sabab ne na hadis kuma shi hadasin nan ba za a same shi ta hanyar shafa ba sai an ji sha'awa to kaga tun da babu sha'awa abinda ake jin tsoro mi kaga ya gushi eh eh to shi yasa dan ka shafi mace in dai ba sha'awa ka ji ba ko da ka nufi ka ji daɗin to arwallaka tana nan eh wannan maganganu da ya kawo wasu a hatta a malikiyan wasu wasu goya masa baya ba to wannan kenan to shine wa illam ya qasidu lazzata wa lam yajidha fala wudu'a alayhi wa la yantaqidu alwudu'u alwala baya walwalewa bi masjid duburi idan mutum ya shafi duburarsa wannan baya cikin nawaqidul wudu'i wala unsa ni ko ƴaƴan marenansa guda biyu shi ma wannan duka baya walwala arwalla kaga wancan ana magana ne kan zakari to wani na iya tambaya to ai dubura fa ko ƴaƴan marena fa to shi yasa ya ambace su wala bi masu farji sagiratin haka shafan gaban ƙaraman mace ƙaramar yarinya kenan shi ma baya walwala arwalla eh idan baligi ya shafi gaban yarinya ƙarama wadda bata balaga ba eh to alwalarsa bata walwale ba alwalarsa bata walwale ba eh haka suka faɗa. Na'am? A shi jin daɗi ko dabba ka shafa. To sun ce alwallah ta walwale saboda illar hukuncin ta samu. Ka san abin da ya kawo ya dalilin da ya kawo ƙaramar yarinya can ai ya faɗa. cewa in kan nufi ka shafi mace kuma ka shafe ta ko baka ji daɗi ba alwallah ta warware to shi yasa nan sai aka fitar da karamar yarinya cewa ita in ka nufi ka shafe ta kuma ka shafe ta to arwallan na nan amma banda in sha'awa ta ita sha'awa wannan ko menene ko ma menene ko da ɗaya roba ce saboda sha'awa ɗin ita formula ce in an same ta to shi kenan wujidal hukum amma ita ƙaramar yarinya an ware ta ne daga mace wadda a baliga ita baliga inda akwai alƙasu to su a wurinsu bisa ƙaulin da ya kawo to ko da ba a ji daɗin ba Allah ta lawali sai ce maka amma banda ƙaramar yarinya eh wala ƙai'in haka amai bai walwala a ruwalla abai baya walwale alwala mutum ya yi alwala sai ya amai to sai dai kawai ya wanke bakinsa wala bi akali lahami jazurin ko cin naman raƙumi ko cin naman raƙumi shi ma baya walwala arwalla abin da ya sa kawo wannan saboda sauran mazahib akwai wanda suka ba da fatawan cewa in ka ci naman raƙumi to alwalla ta ta hau kanka kamar yadda wasu hadisai suka zo to a malikiya ba su yi aiki da wannan ba amma zance mafi ƙarfi akwai nassi akan haka kuma ya tabbata cin naman raƙumi yana walwala arwallah amma su malikiya ba su yi aiki da wannan riwaya ba wala hijama haka yin ƙaho awa mutum ƙaho a fitan masa da jini shi ma baya walwale arwalla baya walwale arwalla wala fasdin ko kyaskyasku shine awa mutum caga da wanzan mai ke yi mutum na da ciwo na jiri na kai ko wani abu to shi ma shi ma don an yi maka an fitar da wannan jinin shi ma baya walwale arwalla wanda can da ko a ƙauyuka in ka je za ka ga wanzamai suna wannan abu don mutum na da ciwon kai haka to sai su ce ai jini na ya taro mara kyau sai a yi ma tsaga aka yi maka tsaga sai a fitar maka da wannan jinin sai su baka magani to shi ake kira fasdu wala bi qahqahatin fi salatin haka kyalkacewa da dariya a cikin sallah shi ma bai walwala arwallah Eh, wannan kaga saɓani akan mazhabar hanafiya shi abu hanifa ya tafi akan cewa yin dariya a sallah yana walwala arwallah yana walwala arwallah wala bi masim ra'atin farjaha haka mace in ta shafi gabanta shi ma alwalarta ba ta walwalewa eh to shi wannan shi ma malamai suna tafsili ana saboda sun ce mata kusan kashi uku ne akwai wadda take kharija wadda tana da tsananin sha'awa sosai akwai wadda yake mutawassita ita ba da sha'awa sosai sannan kuma ba ta da ƙarancin sha'awa sosai akwai dakila wadda ita sha'awata ta karanta sosai to ita wadda a kharija suka ce in ta shafi farjinta to ita wannan arwallah ta warware duba da yanayinta duba da yanayinta mutawassida ita kuma an so amma ba wajibi ba ne an so ta sake arwallah ta kuma dakila ta ƙarshe ita ba ta da ma sha'awar ma sosai to ita ba a ma so ta sake alwallah ba to wasu haka suka yi tafsili to amma sai ce a sai kawo magana ya istidraki yake cewa wakila a wani ƙaulin an ce in alɓafat in ta shigar da yatsanta a cikin wato gaban nata fa'alai halwudu to shi ma dai alwalla alwalla ta wajaba a kanta eh alwalla ta wajaba kanta to kaga shi ma cewa ya wakila yana akwai malaman da suka ce wa in alqafat akwai shi a mazhaba ko da ta shigar da yatsan wasu sun ce alwalar ta alwale wasu sun ce ba ta alwale ba amma dai sun haɗu akan cewa in dai shafa ne kawai ta yi to alwallar nan sai dai wadda yake ita kharija ce saboda la'akari da ƙarfin sha'awarta to shi yasa suka ce ita za ta sake alwala mutawassita musahabbi ne dakhila ita kuma ba ma musahabbi bane eh to shi ma shigar da yatsan to kaga in kharija ce kaga min babi aula amma mutawassita da dakhila to wannan akwai sabani kuma zance mafi karfi ko da ta shigar da yatsan nata alwallan na nan ba ta walwale ba Allahu a'lam Allah shine ya fi kowa sani tuna ya kamata mu dakata mun dawo sai mu tashi babe na gaba da yake magana akan kashe-kashen ruwa akwai tambaya na'am na'am
wasu lokuta wasu kila samun ɗin su na ɗan rana mura shi karan kan shi ko da ai me
wajen masu ƙalƙacewa da dariya eh ya ce wasu mure suna ɗan fita yadda to kura su mure su ta ta kuma hakan bai wata sallasa ba sallah ake magana nan a ɓoye a ganin haka ce mutum ai ba mu kai babin sallah ba ni ka damun ka A- magana ake kan alwala ai ba ma je masallaci ba bale a yi magana sallah wannan sai an je can za a yi sai an je muqtilatu sala akwai wannan babi sai an je can za a yi bayani ana karatu tunanin kana wani wuri eh Mm, fi salati Mm. ta ba ana zancen bata sallah ko abin nan ba, zance ake bata alwala zance ake yi to shi kenan ba wata tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh